godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamashi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da tara ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 22 ga watan bakwai miladiya 2026 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kai tsaye muna ci gaba da karatun wannan littafi mai suna kitabul akhdari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da munahici da riya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu suka zamana sulaciran mu duniya da lahira wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 31 daidai a cikin wannan littafi ba mu gushe ba muna kan wannan gaba ta kusan ƙarshe ga wannan babi inda malam mai ahalari yake ce muna wala ya hillu lahu suhbatu fasiqin bai halitta ga mutum musulmi mai imani ba yayi abota da mutumin banza muna fahimta wala mujalasatuhu ya ghairi daruratin kuma bai halitta ba ga mutum musulmi mumini ya zamana ta wuri guda da mutunan banza ha yace wala yaqlib ridal makhluqi bi saqil khaliqi bai dace ba ga mutum mumini ya nemi yarda wani mahalicci ya nemi yarda abokin halitta dan ya saba ma mahaliccin shi yace qala Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minina ai Allah da manzon shi su ne suka yi cancanta mutum ya nemi yarda su har in ya kasance wannan mutumin mai imani ne yake wa qala alaihi salatu wa salam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la ba'ata li makhluqin ba a biyayya ga abokin halitta fi ma'asiyati da khaliqi a wurin saba ma mahalici yace wala yaqulu lahu haka bai halitta ba ga mutum baligi an yaf'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki hatta ya alamu hukman lahi fihi har sai ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aiki malam yace in bai sani ba wa yas'alul ulama sai ya tambayi malumai wani malumai ya ce wa ya tabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambayi malumai wanda suke kan tafanki na sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sufofin su yake sai ce alladhina yadulluna ala ta'atillah su ne wanda suke kiran mutane kan da'a ma Allah subhanahu wa ta'ala suke kiran mutane a zo a bauta ma Allah shi kaɗai a zo a yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya shi kaɗai. Wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan suna gargadin mutane suna yi ma mutane kashedi suna yi ma mutane wa'azi kasu ba hanyar shaytan kasu saba ma mahalicin su kasu saba ma manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu yace dan haka bai dace ga mutum baligi ba kenan wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kan mutum ya yarda ma kanshi abinda wawayen mutane suka daukan makan su muna fahimta wani abubuwa ne yake cewa allazina ba'at a'maruhum fi ghairi ta'atillah ai su ne wanda suka karar da rayuwarsu kalkashin yi ma wani Allah subhanahu wa ta'ala da muna fahimta yake cewa fa ya hasaratuhum kai Allah wajen wannan asara da suka yi kai da wannan babbar asara da suka yi nani na rayuwa ƙarƙashin da'a ma wani Allah subhanahu wata'ala yace wa ya kula buka'ihim kai can tsawon kuka yawan kukan da za su yi ranar tashin alkiyama yace na Allah subhanahu wa ta'ala mu dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna littiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi mala Abdurrahman da mu baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu ya dora mu akan tafarki nabul sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine mai ceton mu a ranar tashin alkiyama kuma shine shugaban mu wanda a wancan karatu mun tsaya inda malam yake eh wannan gaba ta karshe wanda yake cewa bai dace ga mutum ba wa akula amwalin nasu da rarrafe bin nafsko shine cin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba wal akul bi shafa'a da cin hanci aw biddini ko kuma ci da addini wa ta'khiru salat an awqatiha da kuma jinkirtar da sallah ba akan lokacin ta ba wannan mun yi bayani hadarin cin hanci da kuma illolin shi a cikin al'umma sannan kuma mun yi bayani da ya kamata mutum ne takatsantsan wurin cin duk wata dukiya ta wani wanda ba za ka cinta ba ne ba a cikin daɗin rai muna fahimta sannan haka ci da addini da kuma jinkirta sallah ba a kan lokacinta ba kamar yadda yake sananna abu ne annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi so bawa ya yi shine ya yi sallah a farkon lokaci allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya wanda har wannan gaba ta kan abota da mutanen banza shi ma mun shige ta mun yi bayanin ta wanda bai dace ba ga mutum ya zo ya zama tare da mutanen banza ko kuma ma ya yi abota da su mun karanta hadisi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake muna nuni haɗari da ke da kai cikin zama tare da mutanen banza yace kamar zama ne da mutumin da yake kira ko wuta ta tsallata soya ka ko kuma kauri ya bata ka yace amma zama da mutunan kirki yace kamar zama ne da mutunan da yake sai da sarari ko ya siyan ma ko ya yan muka duka in ma haka nan bai faru ba ne zaka iya jin kamshi sai sa annan Muhammad a wani hadisi yake cewa almar'u ala dini khalilihi mutum yana ka addinin abokin shi falyanzur ahadukum da haka ɗayan ku ya diba ya gani da wa zai abota a shi yasa a wani hadisi karar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka kuskura kai abota sai da mutum mai imani sai da mutumin kirki kuma kada kuskura wani ya ci abincin ka wanda ba mai imani bane abota tana da tasiri kwarai a cikin addini dangance da rayuwar mutum shi yasa ma kaga hasa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da Allah ya zaba mishi suwa ne za su zama abokanin shi sahabban shi kenan saboda ni abokinka wanda kake tare da shi zai iya baka gudunmuwa kwarai wurin ci gaban ka ko kuma gudunmuwa kwarai wurin ci bayan ka misali ka dauka in kana da aboki wanda kuke dan lafal kuna zuwa lafal tare yanzu in bai san karatu kawai ta rana sai ka aboki na ya kai wannan kuɗin haushi yake bani ba ka gani mu sahihi kawai ni so ban shi kawai kai dama habani ma ba ni sai kawai kaga shi kenan ya halaka ka haka ne in kana da aboki mutumin kirki alal aqalla ya baka shawara wani ka dage kai karatun ka kowa ne ka shiga makaranta kowa ne kai kaza ko ya rinka ma nasiha a ko kuma duk in baka samu wannan ma zai iya yiwa lokacin da yake karatu ko yake fara wani karatu kuna tare ka dai ga sai ma ka amfana shi yasa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mutum zai tashi tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama yasa ayoyin alqur'ani suka nuna mana haɗari mutum ya riki wani a matsayin aboki wanda ba zai tsura shi kan tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba Allah yake yau mai abdu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai sa hannayen shi a cikin bakin shi ya qulu ya laita nittakhadtu ma'a rasuli sabila kai tona da bai ita farkin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ce la wailata laita ni lam attakhidh fulanan khalila kai kai to ina ma nayi da na sani da na rikuwa da a matsayin aboki me yasa kake cewa laqad adallani an dhikr ai ya batar da ni a ya karkatar da ni daga sauraron abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sauraron alqur'ani babu ilja'ani bayan an mana wa'azi an ce sata babu kyau an ce shaye-shaye babu kyau an ce ƙarya babu kyau an ce zinace-zinace babu kyau an ce cin amana babu kyau amma abokina ya yi ta ziga da ni sai ya ce babu komi yanzu ne muke lokacin samari zuwa gaba sai mu kuma aikuwa da ma sun yi aikuwa da sun yi ce mutum ya yi ta nadama amma nadama tana da amfani nadama ce wanda ba ta da amfani shi yasa duk wata abota duk wata zamantakewa wanda aka yi ba dan Allah ba tana zama nadama ranar lahira kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu duk wasu abokai duk wasu maji dadin junan su ranar lahira za su tashi suna gaba da junan su ne illal muttaqin sai kadai wanda suka yi na abu su saboda da'a ma Allah kana son shi ne saboda musulmi ne dan uwanka kana son shi ne saboda yana ga ma gaskiya wannan ne yasa da yawa daga cikin shugabanni yawa daga cikin sarakuna yawa daga cikin masu kuɗi yawa har da ma cikin malumai suka rasa ni suka rasa abokai na kwarai yana da kuɗi shi yasa cikin abokan shi ba kowa zai iya gaya mai gaskiya ba in ma ka gaya mai wata kila daga ranar nan ya fara gaba da shi ko in yana ba wani abu ya bar baka shi yasa ko ƙarya ya gani sai ake gaskiya ce ko alhali kuma wannan ziga shi ne ake hallaka shi haka shugabanni shi yasa bahaushe yake ba a mugun sarki sai mugun buhari to shi yasa dai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gargadin da yake cewa la tusahib illa mu'mina kanka kuskura kai abuta sai da mutum mai imani to kaga wannan kadai na ƙara tabbatar da cewa abuta da mutumin banza ba hanya ba ce wanda ke ko uwa uba da abuta da wanda ba musulmi ba eh ka yi abota da bai hude ko kuma kirista ko ɗan bori ko ɗan tsubu a ai ta yi haɗari saman ka abota da wanda kuma ba su Allah ya yi hali ya yi hali ka riƙi wani wanda ba musulmi ba a matsayin maji daɗi a matsayin abokinka a'a duk alaƙa da ta haɗa mu da kai kai dai mu yi ta kawai amma ba a san wanda ba musulmi ba soyayya ta cikin rai a'a Allah ya yi hajji ya yi hallabi na amanu la tattake zuwa aduwi wa aduwakum auliya ya ku wanda suka yi imani kakkuriki maƙiyana maƙiyanku a matsayin masoya Allah ya hana to amma yanzu ana kallon ma wata bariki ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu shi yasa mai ta'ali yake cewa alil mar'i la tas'al in kana son ka san waye mutum yake cewa ka ka tambaye shi ka kalli waye abokin shi a ka kalli waye abokin shi in kana son ka san waye mutum ko ka dan ita Allah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannada yanzu yau in aka yi na ta ba da misali aka yi bakon dan wuyi na unguwar ka ku gwada mai yadda ake shan wuyi a zai da kewaya ko ai ali ya ga alimi daga ya ga tiyi ya sani misali kai yanzu ka zo bako na unguwar kana neman masallacin ahli sunna har sai ka tambaya a daga ka je ka aka sallame ka ji wani ya ya ce fata da salatul fati ai ka san ba na ku bai ko to haka lamarin yake haka shi ma in na ce zo daga ya je masallacin ahli sunna ya ji an sallame sallah kowa yana zikirin da manzo Allah ya umarni a karanta yace wannan mutanen ba su bid'a ba namu bane mu kuma yan bid'a kage shi ma sai ne muna aga ne shi yasa sai a ce wancan bakon wayya aka yi a'a halin su ne guda yanzu misali ko da kuke rayuwa cikin titi zaka gani in ka sami ɗan shisha kuma kilke yin su da ba haka ne ko ba haka nan bane ba in ka sami ɗan kwaya kilke yin su da ba haka in ka sami masu harakan mata kilke yin su da ba mawaƙa kilke yin su da ba ko haka kuma in ka zo wurin usalai ha su ma kilke yin su da ba to shi yasa kakka yarda ka yi abuta da wanda ba wanda ba musulmi ba ko wanda yake ba musulmin kirki ba in dai ba ka kulla wannan alaka bane ba dan ka dan ka ceto shi ka dawo ka dawo da shi aka hanya duk in ka cika zama cikin an shayi shayi kai ma fa ko ba a ce ko ba a kama ka ba kana sha za a rinka zargin ka ce ni dai na cika ganin na cika shiga ɗakin nan kuma ɗakin nan kowa ya san yan wuyi ya ce san yake yi amma dai ba ku sani ba ku saurara ku gani kaga kai ka buɗe ma mutane kofar da za su yi ta shi yasa da kuma na hakim ne ma dan shi wasiya yake cewa ya kai ɗana kar ka zamna tare da wanda suke sabo in ka zamna tare da su ha za ka wayi gari kai ma zuciyarka ta bushe kamar yadda ta su ta bushe Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da shi yasa kowa daga cikin mu ya tsaya ya kalla su wane ne abokan da yake abokantaka da su in kana abota da mutum to ya zamana wannan abokin naka zai rika suna ma lahira duk lokacin da kake kan da'a ma Allah ya ƙara ma ƙarfi lokacin da kai da kamance ka sabu kalayu ya ce wani ku ji tsoron Allah kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kike yi ba daidai bane ba mun gane kamar yadda wani wani wata kawo shi ta tambaye shi kuɗi da ta tambaye shi kuɗi sai ba ta ɗan kaɗan kuɗin da ta tambaye shi dai ba irin shi ba ta samu yanzu sai ta ga abokin shi tana min jaji yanzu wani ni zai kin mutunci in tambaye shi kaza wai ya ɗauki kaza ya bani sai ce muna tare da shi zai yi haka ya ɓata mu suna yake kawo kuɗin nan ai bai isa ba sai ya ci kawo ko da ya amshi kuɗin sai aika ma uwar shi uwa abokin nashi take ta godiya take ta godiya take ta jin daɗi ashe wani muna cewa ya mince da mu ashe wani haka yake son mu amma wani Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza sai shi ke na wannan mai zuna ina aka ce mai da ya shafi ne ce kuma ba a kyauta ba ko? Allah ya shirya da mu sai malam mai ahalari ya ci gaba da cewa bai ɓoye wala ya tsaye bujar makalukai na bisaftul khaliki bai dace ba ga mutum baligi ya nemi ya za halittu kan ya saba ma mahalicin shi muna fahimta ya kawo ayar da Allah ke sha wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yarduhu in kanu mu'minina ai Allah da manzon shi shine su ne suka yi cancanta bawa da niyyar su haƙin wannan bawan ya kasance imani ne ya nuha kuma ya kawo hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da yake la ba'sa li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi ba a biyayya ga abokin halitta amin a wurin saba ma mahalicci muna fahimta ko shi yasa ga duk mutum mai hankali za ka ga shi rayuwar shi neman yarda Allah yake wallahi haƙƙin kace za ka ɓata rayuwarka kan sai ka burge mutane ko sai sun ce ka iya ko sai sun ce ka yi daidai kana cikin matsala ba za ka taɓa yin daidai ba wurin mutane in ka yi hori a ce ya yi hori in ka yi baki a ce yayi baki in ka yi kiba a ce yayi kiba in ka rami a ce ya rami ko ba haka nan bane ba in ka bata rai a ce ya bata rai in ka yi dariya a ce ya cika dariya to ya za ka yi gabar Yesu duk abin da ka yi sai an yi magana kan shi to shi yasa mai hankali shi damuwar shi ya za a yi sami yarda Allah amma duk wani da ka sani ko wallahi ka bata ma kanka lokaci wai sai ka burge shi ko sai ya yarda da ka a'a ko da ko matarka ce ana neman yardan mutane ne a inda ba a saba ma Allah ba to shi da man bambancin wanda ke neman yardan Allah da wanda ke neman yardan mutane zalla shi wanda ke neman yardan Allah zai iya saba ma mutane dan ya sami yardan Allah shi kuma wanda ke neman yardan mutane zai iya saba ma Allah dan ya sami yardan mutane mun gane sai wani abu ya faru a gidan shi sai ake gaya da manzo Allah ya karanta sai matar shi ta ce a'a haka da ya kamata a yi baka gan suwa na masu yi suwa na masu yi kaga shi yanzu yana neman yardan mutane ne da yardan matar shi kaga wannan yanzu ba yarda Allah yake nema ba amma sai ta ce to ai abin nan suwa na masu yi kaza kaza ta ce ce ni yanzu ina gaya miki ga yadda musulunci ya karantar ba shawarta ki ba nake gaya miki nake yi haka ne za a yi kawai a ni za ka wulaƙanta ni za ka tozarta aka ce ko na ya ina neman yardan mahalicci na ne ina son in bi umarnin shi ke ma ina tare da ke ne don ki taimaka mini in bi umarnin shi in kuma kin san ba wannan ba ne wa manufar ke to lakum dinin kun waliyar ki ke ka lallai fa ha Allah ya shiryar da mu kware da gaske wanda ce da aka mai aihuwa ce ba taron biki a aka tari mun shi ta ce wani yanzu kunya za ka sani tona muna asiri za ka yi a so kake duk gari a rinka cewa ga ɗana can wurin halar jahilci bai yi ba to a lokacin su uwaye ba rashin kunya ake musu ba ana lallaba su ne mamma ko ɗaya wallahi mamma duk duniya ba wanda nake sai in birge bayan Allah da annabi su yake duk abin da kika ce in yi na yarda garin nan in saba ma kowa banda Allah da manzon shi amma ke biya zai in saba miki to mamma duk duniya wa nake da kamanci duka wa'ancan masu dimi ki kyale wannan abin da nake son in yi mamma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma mu ce da kanki kina ta ake danki yana koyi da manzon Allah yace ko ai ne abin ne na ji duk malaman garin sun taru yace hin wannan ki kale su na gore da suke nema fatan su da yin ayi suna a ce ga kudin zanen suna shine matsalar su ga goro da dabino a ba su su ci kara ga to wanda ana ba labarin ai mutuwa malami yace a kai mai nama gida to a yo ba ko kuda da Allah aka ce ai mutunan nan dogo su ma ce yace akwai matsala ko ai bai kyauta ba kaga wannan da daga kuma ne hannun shi take yi take ai da ya wuce da shi ko ha to shi yasa bai dace ba sam sam ga mutum mai hankali ya tsaya yayi ya tsaya ya nemi yardan mutane wai dan ya saba ma mahalici shi musamman matasa za ka ga yana kokarin son sai ya burge abokan shi a abokina zan burge ka ne kawai inda ya dace in burge ka amma in dai ba nan ba ko to wallahi ba wani wuri da zai in burge ka wuta gare ka ko aljanna ko tsaya arzutawa kake ko talautawa dariya kake sawa ko kuka ciwo kake sawa ko lafiya kake badawa to dan ni zan ba mu lokaci na sai na burge ka a za mu zauna tare ne za mu rayuwa tare ne karkashin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a abokin sai kunna siga ya ce ya ne bismillah ka ce kai ma ina fata Allah shiri ka ce kai da Allah ba kai dan taba mana ba kai ji an ce suwa na ma duk yi sun bari ba to kai wa ya ma mun bari in muka shiga ko zai yi wa kana amsa dan sigarin nan gabatinka mala'ikan mutuwa ya zo a kai wata rana mun ji na taɓa gaya muku mun ji wani ma'aikata yanzu da muka je shi wanda ke gadi bakin koha fotar da ke ni ne yanzu ya gani da siffa ta addini sai yake sanya mini izini to na ajaje mi na ɗage wani wai yanzu yana shan sigari ha yana busa wai ko a bani in kunna shagantaka ce kawai a fito ba yana da siffa ta addini ba to sai Allah ya taimake ni raina bai ɓata ba dan da raina ya ɓaci cewa za ya kai ma uban shi kunna in ya sha sai ya bani to ran na bai ɓaci ba sai nace mai ka san me yasa ban san in sha nace nace ina tsoron sai na amsa na sa ga baki na mala'ikan mutuwa ya zage rayuwarta ban da gadon sun ta shi yasa kawai sai ya san shi nace amma ka ga sai da yake an ba su garanti ka ci gaba da sha kaga izgili ne ko ko da dai ina sha ai da siffar da na zo da ita take kyauta ta mun da su inda baka san da ba Allah ya shirye da mu to musamman matasa ka ku yarda abukan ku su zara ku su ba ku shawarwari na banza dan ku burge ku ku saba ma Allah sai ta zaga ku ku je ku yi wasu askin banza ka kwashi albarkar nan ka kwashi kai na koma kamar sayar na guga ina da lili shi ke nan ku yi ta sa wasu wanduna ke tattu don dai a ce ka shigo zamani zamanin banza zamanin wuri duk zamanin da ba zai taimaka maka ba Allah bane ba ai kamata yi ke ta adda Allah ya daka daga zamanin nan lafiya sai ya ci gaba da cewa haka duk wanda ya nemi ya wani ya saba ma Allah to ya san wannan hoya ya asara babba kuma ya kama hanya wadda take ba ta billewa to wannan matsalar ita ce matsalar da ta hana ko ita ce matsalar da ta sa har yanzu sunna take da rauni ɓangaren mata kun san me yasa kowa so yake sai ya birge mata shi ta kowane hali ha kawai sai ka shigo gidan wani mutum wanda kake kyauta samu da su kawai sai ka ga ana kallon arewa ko ana kallon ana kallon filin gidan wai an ce madaukar idris Allah jikin shi wai gida ahalu suna ma ana kallon arewa ta gida ya iska ne ba yi ba gida ahalu suna ce ana kallon arewa sai gida ya iska ko? to wannan matsalai sassan gamsar da mutane shi yasa suna take da rauni bangaren mata ba kowane namiji bane ba zai tsaitsayin daka gidan shi ya ce ga abin da yake son a yi kuma abin ba fasar rai shi ba a abin da addini ya karantar ko to da mu wanda in ba Allah ya tsammace ka ba kuma da mace ta kware ba za ku gane majuna ba ƙarshe ma sai ka ji ana so wannan shi izalar tashi mai zahi haka ake cewa ko an zo an yi aihuwa na ce ba taron buki aka ce to ai mata suna taruwa na ce gidanwa a nake ni ba ne ce wata ta ɗaga baki ita ce to ai ga malam wani can kowa ya san babban malami ne gidan shi kuma ana yi na ce karamin na izala ne shi ai mu damun wannan izalar ta ka ce eh na yi to ai a gaya mu juna gaskiya ko ba haka nan ba yana daga cikin matsalar mutane suna kallon wai in malami ya abu kawai wannan abin ya zama na addini ba haka ba ne ba ana abin malami ne inda ya bi daidai inda malami ya samu kalayi to Allah ya gafarta mu malam oh to Allah ya kyauta dai hatta alma maji ka zo ka gina ahli suna da wanda ba ahli suna ba mai bambanci me yasa saboda mata ke gaba shi ne malam ibrahim ali yace wai me yasa aka kashe taron suna na maza na wuce aka kasa kashe na mata yace in wani za mu ga mu juna mu gaskiya matan ke gaba mazan na bin su baya ke sa yanzu ko yarinya kake so ka fara zuwa ka ga uwarta dan shi uban gashi nan dai ga kamar shi kwarai da gaske uwar ce za ta ce mata ta yi uwar za ta ce mata ta bari shi wa uban ya zama hoto a gidan doka ma in yasa ce ta dace da sabuwar za a yi to wannan dishi yasa kuma tarbiyya ta lalace to ana son namiji ya zama da namiji gidan shi ba tare da cin mutunci ba ko kaskantar da mace ko wulakantar da ita a'a duk inda aka kada aka raya inda aka kesa haƙƙin Allah ka ce to nan haɗaya to sauta nan ba haƙƙina ba ne in ni kika ma zan iya haƙuri amma wannan zai cuta mini da ni da ke da duk iyan za su biya wa bayan ka gama taka tana sauraron waƙa kake da Allah ruha muna asiri kina so ki so zanta ni kina son ki ci mutunci na ka aza hannu bisa kai ta ce yanzu ni wane ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matata tana sauraron waƙa ai allazina za a samu tuhum musibatin ta ce waƙan a aikin tura mana asiri wanda da Allah ya sa da raina mun mutu to sai ta mutu hikima ke yanzu wancan jin daɗin alƙur'ani ki kasa sauraron shi sai waƙa wallahi ka san waƙoƙin nan ne da in soya in ka ɗan ji kana min shauƙi ki haba wanci ka san hawa da wuri sai ka ga ya sa soya yana ta gaɗa kai shi ba kaɗan gare ko daɗin wani shi ko soyayya ba bai iya ba haka ne ka yi je hira ta baya ce ya ka dawa gidan a a shirye dai ai malam ba inda ake samun moral ba inda hankali ke kwantawa ba inda ake jin daɗi wallahi irin lokacin da bawa yake da alaka da Allah Allah da kanta cewa ai alladina amanu tasma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani zuciyoyinsu suna samun nutsuwa ne hankalinsu yana kwantawa ne da ni da ambatan Allah amma mutanen banza shedanu a shararan mutane wanda ba su da albarka zuciyoyinsu suna kwantawa ne da sauraron waka zuciyoyinsu suna kwantawa ne da kallon filin ko da shan sigari ko da wata bushe-bushe na banza da nauyi saboda ni zuciyar kalla bala rana ala qulubihim ma zuciyar ta riga ta lalace amma shi wannan imani a duk yadda manzon Allah ya shige ne bakin da aka kira sallah sai ce ni arihina biha ya bilal hada mu da sanyi inda mu kwanciya hankalin mu jin dadin mu ita ce sallah a kai duk wata ni'ima da ka sani a wannan rayuwa kowace irin ni'ima ce za ta iya kurce ma ka yi rayuwa mai daɗi amma ban da rihin asirin Allah in Allah ya ruwa ma asiri to an gama ma ni'ima ce ma mun gane duk wata ni'ima da ka sani wallahi in Allah zai baka kuɗi in baka da imani baka yin daɗi wannan kuɗin yau ka je ka ga masu kuɗi da dama wanda sun samka layi sai sun sha magani ko allura suke kwana kwarai da gaske na san mai kuɗin da wata rana yake ba labari yayi asarar wasu milika masu yawa yake amma wallahi shi ranar nan masu ne kwanta yake to malami za ni makaina in bai yi kwanan ba dawa za shi a to haka ne yanzu misali kamar wannan mai zunta ce ta baka da haka hindu sai ka ga wani in bai samu musamman mata a yana hankali na shiga uku na lalace ambulance a kazo da ya kamata a kai duk wanda ya ihu bai samu ba a ce ku ba shi kashi da iskanci Allah ya barka da ranka da lafiya ga mammaku gida ana idi kana sauka baka samu ba ana in kaje ka shito a wai shi ke nan da in mutum bai samu wai shi ya shiga kunci Allah bai mai komai ba a nan ne Allah wannan kai ne ka nihe ni da haka Allah baka in nan ba mai badawa in ba kai ba Allah na san da baka bani ba ba sona bane ba abba kai wannan shine ma hakikanin soyayya Allah arzikin kewa gare shi Allah ka bani wanda ya baka ba shi ke nan ba ba ta yi yanzu ni jira ko wanda bai da ita ko ina tsoron dabbobi ma sai an hala hayin a sa su da kwalisi kai kuma da ka samu kaka ce haba mu an nawa ka ai na gaya ma yau cika daren da muke yin Allah ba wani cika dare kai dai rabo ne kawai kyauta haka ake wani ma sai ka gani ya ji ka cika daren bai samu ba wani ma sai ka gani duk abin da take takama da shi ya ji ka kuma bai samu wannan wannan examen ba kenan duka ba ba wannan bane ba matsala Allah yana badawa ne ga wanda ya so. Suna fahimta, so da yawa kai da kanka za ka gani, wani abin da ka nema ba ka samu ba, sai daga baya sai ka ce a shi ƙwanna ma da mun same shi. Aha, amma lokacin da baka samu ba kana kalla Allah bai gyara ma ba ko? To duk abin da ka ga Allah ya yi ma, wallahi shi ne daidai. Ba san kun gane ba, duk abin da ka ga Allah ya yi, da ka sani, da baka sani ba shi ne daidai. kuma jinkiri man yawancin shi alkhairi ne kai da ka samu sai ka ce Allah na gode ma na san baka innan ba ƙarfi na bane ba ba dubara ta bace ba wayo bane ba Allah daga cikin falalaka ne ka kira mini to Allah duk alherin da ke da kai a cikin baka inna Allah ta hada ni shi ya Allah duk sharrin da ke da kai ta tare da ita Allah ta tsare ni daga gare shi ya Allah in wannan ta zama sunan in sabaka daga saman ka abin da kake so Allah ka raba ni da ita wannan an da amma kake ta yan gidanku suna ji su ce kai dan ko ba haka ba Allah ya shirye da mu Allah ya tsora mu akan tafarki madalici shi yasa dirshin addini ke sa mutum ya ta hauka da ya ta shirme daban-daban a kai dai ka san Allah ba marubuci bane ba kuma abin nan Allah ba abin da zai yi da shi ya halicci abin nan ma ne saboda mu tunda bai baka ba to wallahi hakan shine alheri kai yanzu kaddara ba raba ainihin dole zunta ba bayan awoyi wata tashi baka yin ta mutu kai ka gode ma Allah tun daga hannun kana cin shinkawa a so ba shi kenan ba to yanzu ita ne sai da baka yi ba kai komai da ita ba to haka Allah yake lamarin shi shi yasa ba wanda ke rayuwa ke mai daɗi sai wanda ya san Allah ai mun karanta da ku karatu na hakamu jina'i ko annabi yake ajaban li amri mu'min kai abun mamaki ga mutum mai imani me ya abun mamaki manzo Allah ke ni asabatu husaba in abin jin daɗi ya same shi shakara sai ya gode ma Allah wani asabatu husaba sabara in abu mara daɗi ya same shi ha sai ya yi haƙuri ya maida al'amari zuwa ga Allah mun gane babu shakka in kayi ka ɗin wani abu amma ka tana ni'imomin da Allah ya masan yi baka yanzu kaddara da mahaukaci ne kai a kaddara a ce yanzu da baka da babanku da mamaku wanne zake so ko shege ne ka ya ka zaɓi uwayenka ko a to amma Allah ya bar masu shi kenan dan bai baka ba bai ma ba kana rayuwa cikin duniya shi kana shan iskar shi kyauta ka yi tsari lahiya lau ka yi tashi ka ci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi kenan amma duk da baka san baka ba to Allah bai yi ba sai ya sa sai yi mutum ya ce oh my god man ha to da rashin sana Allah kenan an yi doka samu alhamdulillah baka samu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan a cigaba da rayuwa ka bayan wata Allah ya shaika wata mutum ka wada sai ma da yake ta wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan fa ya halitta baga mutum baligi ya aikata wani irin aiki hatta ya alama hukumullah fi hatta ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aikin in bai sani ba sai ya sa'alul ulama sai ya tambayi malumai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambayi malumai wanda suke bin tafarki na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace su ne alladhina yadulluna ala ta'atillah wanda suke kira mutane su bauta ma Allah shi kadai wa yahdiruna min ittiba'i shaytan yake musu gargadi kasu muni kasu mutafarkin shaytan wanda wannan yana nuna mana neman ilimi wajibi ne ga kowane musulmi ko ba an ce bai halitta ka aikata wani irin aiki ba kowane irin aiki ne har sai ka san hukuncin Allah akan wannan aiki ha to ya muke yanzu ha yo yanzu ka zo ka sarra manoma ba da mana ba aiki ta ce wai ni ya sani na shirya annabi dangance da noma sai ce noma ma sai da aka ce manzo Allah ya bayani ko ba haka to malam mutumin da yake sallah so bi ra'ayi ne kullum bai tsaye koyi ta ba to akwai abin da zai koyo ku so bi rake sallah yau ka kalla an ce mutuna da examen ya hana idan shi kwana sallah halla dan shi ya rige zuwa masallaci ba liman ba bakin da aka ce ya samu kwaye validai shi ke amma ga babban examen can yana jiran mu na ranar lahira premier session bayan la ilaha illallah shi ne sallah amma ka tambayi kanka tsakanin ka da Allah ka iya sallah manzon Allah yake tambaya ta farko awwalu ma yuhasib bil abd yawm al qiyamati as-salat abin da farko da Allah zai ma bawa hisabi ranar lahira shine ne sallah tsakani da Allah ya muke yin ta to wannan yanzu kake jira wanda ya karanta a guru ka zo ka mai bayani na manzo Allah sai ce kai ka san shekara nawa yana da ana wannan karatu shi ne ka ka karanta in dai baka bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ko kai musulunci a cikin komai akwai shi a shi yasa duk sai sun je sun ila binciken su sun gama wani annabi an ce to gashi manzo Allah ya bayani sallallahu alaihi wa sallam kai wai wannan a ce komi komi an yi bayani komi an yi bayani Allah shi ne da shi yasa musulmi su koyi ilimi na addini kuma wajibi ne ga uwaye su tilasta iyansu kuma iyansu umarni su je su koyi ilimin addini yana daga cikin abin da ya sa tarbiyya ta lalace saboda ni an bar karatun addini ana kallon ƙauyenci ne ko rashin wayewa ne ko rashin aiki ne karatun addini za ka samu gida ka kafa gidan sai ka rasa mai izini guda kafa gidan amma sai ka ji an ce dukkan su suna da gure da aiki ya a gidi ina kuka sai ai ba su ba ka ba haya a ribe ba a ribe ya yi gabas su sun yamma wallahi ba su kama hanya ba ka ji an ce doktor ne bai iya daga alhamdu zuwa alamtar kefa baka ce ya yi a ribe ina ya tafi bai da kusan da iya tsara ya kama ba ina ya a ribe ai ko ina bai yi ba a ribe malam shine ka san Allah to yana daga cikin sakaci da musulmi suke ce sa komi suke nishe da suka ga dama saboda ni ba su ba da ilimi na addini muhimmanci ba yau da da za a yi sallah ka tsaye da masallatan ka ce to kowa sai ya ga sallah alwala ba wai ya sallah ba sai ce da mai ta alwala hado da farlai gare ta to shi alwala yana kallon gaba ɗayan ta ba ta tsaya ba ce ba balle ya tsaya ka wani fallon ta kuwa ai kana gani yadda mutane suke yin ta ko to Allah shirye da mutu wannan zaka ce mishi yanzu in ya samu kwantara aikin da zai iya diba ya tsaya bincika mai hukuncin Allah ka aikin ta ba mala a cikin shekara ta nawa ina jira aikin nan hukuncin Allah Allah ya shirye ta kenan sai ce in mutum ya nemi ilimin da ya kamata kamar akwai ilimi wanda mun sha bayani wanda ake cin mafau da ayi wanda ya zama da dole sai ka koya dole sai ka san shi ilimi ne wanda yake farilla gare ka mun gane ka san ilimin sanin Allah dole ne ga kowa mun gane sanin iya sallah dole ne ga kowa duk wani ibada wanda yake kai ya shafe ka kai karan kanka to ya zama dole ka sanya ake yin wannan to akwai fardun kifaya kuma misali wanda in wani yayi ya dauke ma ba ku ba dole bane kuwa sai ya zama malami haka ne a ni aka samu malamai wasu sun sun farke hawa amma dole ne kai ka san duk ibadar da take kake yin ta yau da gobe wanda Allah ya farlanta ma kamar azumi ka sanya ake yi kamar wannan sallah mun gane to kenan wasu wasu mas'aloli da suke da zirhi a cikin wannan ha to su ne za ka zo aka tambayi malami amma har yanzu mutanen mu suna nan suna tambaye kamar da ba a yi in sallar sai wani rike cewa sai dai ka ji an ce a sake ta amma ba mu yarda ya ɗauko fondasiyon sai an je za a yi a ce ba sai zai ce a rushe ta sai sallah ko sai wani ibada na addini to a lokacin ne in mutum ya yi iya nashi ilimi wanda ya kamata ya dan koya ya koya to abin da ya shige mai cikin duhu sai ya koya sai ya tambaya sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu da ku tambayi ma abuta sani in ku kun kasance ni ne ba ku sani ba to shine malam mai ahla yake siffanta ma wanda ya kamata ka tambaya ka aminta ba a magana a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmin kada ka kuskura a tambaye ka abu ka ce to kiga da yanzu sani ba tsayanan tunda baka sani ba ko sai ce to ni dai imagination a cikin lamarin addini ke fatawa da imagination a shi ilimin addini ana bada shi ne da yake yasa kuka ga malaman da suke fatawa kusan sun yi kowa takatsantsan saboda yanzu kana jira ne su ce ma halaka ne ka aikata kana jira su ce ma haram ne ka aikata shi yasa take da haɗari ba kowa ya kamata yi ba to amma tambayar ma ko da malami za ka tambaya shi a a injuwa injuwa a halayi wa za ka tambaya sai ce ka tambayi malumai wanda suke kira kuma wanda suke bin tafarki na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zuwa karatun da ya kulkuta amma in kace ta ahlus sunna ne kamar ka zo da saba a shi mai alayya ta tambaya ahlus sunna ha Allah ka sa mu cika da imani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ku sani ma wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku fasayara ikhtilafan kasira zai ga sabani mai yawa wai mene ne yasa mai ahlali yake a riƙe ahalin sunna me yasa yake a tambayi malamai da suke riko da sunna fa ai manzo Allah yake wanda ya tsawon rayuwa zai ga sabani mai yawa ko manzo Allah ne kake umma san mu da shi in mun ga wannan hayaniye ta yi yawa sai ce fa alaikum bi sunnati to ku rike sunnata shi yasa aka ce ka tambayi malamai masu bin tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sai dai ce ma shehu ya ce fa yi maulidi ko to ahlu sunna ne zaka tambaya su ce Allah ya ce annabi ya ce a sahabi wani ya ce Allahu akbar alhamdulillah yace wa sunnatul khulafa'i rashidun fi ruku da sunnar kalifofi na shiryayi manzon Allah wani irin ruku ya kamata mu yi mu sunna mu rike sama sama inda muke so ko ko mu dai rike dai haka ba da kari ba sai ce abdu alaiha bin nawajid ku yi ruku da sunna da tara ma haƙorin ku ka kalla in ka rike abu da kyau da tara ma haƙorin ka a in aka ja aka ja sai dai su taho tare ko to sunna ko kawai katako har daga an tsare suka ce a a wai dan daudi ya zuga ya cika a ana sallah dan daudi yana so ya wai ya jam'i ya samu ya haɗu da wani matashi Allah rama sai ya yake kai daga sallan da ta ki ya ce akida ba ɗaya ba daga tara in bari zuwa ta ta koyi wai akida ce to akida ba ɗaya ba kara ce musu ya ga jam'i wai bari ya je musu kara ce ko sai an bari zuwa ta ta koyi to kaga sunna ana rikon ta ne da gaske mun gane in ka fahimci sunna ko ka yarda kan sunnan nan ka saba da kowa ka yarda kan sunnan nan ka rasa komi naka sauran yanzu wani takarar ma kan yan mata yake barin sunna wani takarar ma kan mata yake barin sunna wai ji mafi kawai da kaje nema almina ce ma wai kai ka aske ne saboda takare ne kai ka aske ne ka ce ita ma ba ka san ta wa ai ba ta sanye mu ko ka ce ke da ke da irin yake duk ban san ko ba ke daya ai haka ai haka a me ya zai haka daga na ce ka dan rage ka ce ke manzo Allah ya ce in barje ne ke dan kaza kaza ki ce in aski a ya ce eh mala dai ya yara muna yi dan sai da su a mu manzo Allah ya yi mana kowa sallallahu alaihi wa sallam kuma shi kadai Allah ya ce mu mu samu aljanna dan haka ba wani wanda za mu bi ya sauke mu kan layi a shi sani ko inda aka ce ayi sabani ko bakin ne da aka ce ga maganar manzo Allah to ban bukata wani tawili shikenan a ce a ai akwai sabani wanda suka yi sabanin Allah ya raka taki guna mu ku bar mu da zahirin maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ina muku kashehi wa iyyakum wa muhdathatul umur ina muku kashehi ina gargadin ku da ku kirkiro wasu abubuwa a cikin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro a cikin addini bid'a ne muna fahimta sai sa duk inda dan bid'a yake to yana tugumar Allah ne ko yana tugumar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka ce me yasa kai kaza a cikin addini sai ta yana kallon ya kamata sai ka ce to Allah ne ya mance bai umarnin ba ko ko manzo Allah ne da aka gaya ma ya gaya mu ne ya mance ha lalan suna ya ana yi da masallaci ko da ana masallaci ana yi a tsaye ke cikin wanda littafi a alari ko ishimawi ya ce a to ai da yake abin kasan mun ga wasu ahalu suna ce he ahalu sun suna da ahalu suna ba su zanen sunan masallaci ba ku taɓa yi ba ne na ga kowa ya ji yin biyu yana kallo na ai zanen sunan ma na masallaci ba mu shi duka ba wani zanen suna da aiki an yi yako mara a dai lallaba muna ta lallabawa bu manzan Allah amma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokaci yayi saura minti na sau za mu saurara wa saboda lokaci ya akwai masu tambaya ko inda ake ji an yi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah
haka ta kallo ba mai yara wannan hankali samun haka hankalin lafi ko mutum.
To, to ita ma ta yi shigin taka. Wai, ni duk wanda na ga kamar misali mutum ya zo sallah ka ga bai san kama hannu ko ka ga mutum misali bai san gemu sai ka tambaye shi wani hannu ka suna ciwo ne ce ma a me yasa ba ka kama hannu sai ce kawai ba ni ra'ayi ne me yasa ba ka ra'ayi an ce manzon Allah ya kama kuma ya ce a kama ya ce duk annabawa kama hannu suke cikin sallah me matsalar ka ha duk kohon da ka gani a da bai kama hannu ba ko jahilci ko kuma san rai amma yanzu ba ka gani ya sun dawo suna ka yo ai ya ma hini kuwa kai da kanka in ka kama hannu za ka zuka ba ka ga ko madan ba ta su ce kowa zai ne ba a amma malam ka tafi hannu kamar wanda aka ma'aluran mahaukata ka ga mutum cikin sallah ke ka ɗauke wa yake da hannu sabi da ni ya saba abu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to
أو عملا أو عمل به فقد أخفى هذا المولاد ينفذ خير علم
sun sauka layi ko an sauka layi da dama matsalar da ke da kai shine al'ummar mu sun kasa gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasa gane manzon Allah in yayi magana ana waki ne da ta kowa sun kasa gane magana manzon Allah ba a kwatanta ta da san rai ko ra'ayi wani ya gana ajiye wandona sai ce wai shadda ce bata isa ba koko shi ma Allah ya ce mu kirki rai na bai bata ba sai ce uban shi zo ki kawo sai na ce kai dai ka san tunda Allah ya hore mun kuɗin wannan shadda a da wannan ɗinkin da na yi ka san ɗinkin da aisa aka wannan shadda ba don babu kuɗin da za a sayanta ba ta sha ƙasa yake sai dai mu muna bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce duk wannan da wuce idan sawu cikin wuta yake kawai ko halakin mutane wuta ko ko halakin mutane ko yake manzan Allah ya ce tsohajin mumini shi ne rabin ƙwabri amma ƙoron ba kakka bari wandan ka ya wuce idan sawun ka bakin da ya wuce nan tana cikin daida to ka ga wani duka ga wa hadisin manzo Allah ya ce cikin wuta kuma an ce ka kai mutane wuta to ya za ka yi a'udhu billahi ba mun ta sallah sai ka kai mallan naka Allah ya shirya da Allah ya samu sha da imani wanda ba su fahimta ba kuma Allah ya fahimtar da su wanda kuma kokarin su su kawo masa hiyar sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah ya magani in banki ne gare ta Allah ya kwaci in kuɗi ne gare ka Allah ya talautar da in ƙarfi ne gare ku Allah ya maida su ragaye in lafiya gare ku Allah ya tura musu ciwon zamna ka huta da duk wanda shi ne matsayin da Allah ya bashi ko kuɗin da Allah ya bashi ko lafiya zai sa ya yi mai sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam izgili muna roƙo Allah ya tarwata duk abin da yake da in ba mai shari'a ba ne da shi da duk magoya bayan shi baki ɗaya abin da muka karanta na daidai Allah ya nuna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah muke roƙo ya mana bukatocin mu na alkhairi Allah muna roƙon ka karwa mana asiri duniya da lahira ya Allah duk abin da zai taɓa mutuncin mu ko zai taɓa addinin ya Allah ka mana tsari daga wannan abu ya Allah muna roƙon ka ka tsare mana imani ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarki na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka kashe mu akan tafarkin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka yi gafara ga uwayen ga malumin mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani ya Allah in ta mutuwa ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah dukkanin mu nan muna da bukatoci mabambanta Allah ba mu biyan bukata su ce Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi ya Allah muna da damuwa daban-daban ba mu yayi damuwa sai kai ya Allah ka yaye mana ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ya Allah ka sa albarka a karatutukan ya Allah ka sa albarka a iyalanmu ya Allah ka sa albarka a kasuwanci ya Allah ka sa albarka a ayyukan ya Allah ka sa albarka a cikin sha'anin mu na rayuwa baki daya ya Allah duk musulmin da ke fama da wani shin lafiya likita yake ko gida ko yawo yake Allah ka bashi lafiya ya Allah kai zafara ga mutum musulmi baki daya akwai uwa da dama da suke cewa suna bara da Allah ka san su ya Allah ka ji su sanin bukatocin su Allah ka biya musu bukatocin su da alkhairi ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahoci da kahoni ya Allah duk musulman da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda burin shi ya kama musulunci da musulmai cikas yana shiruwa Allah ka shirin da shi ya Allah in bai shiruwa mun zan tsashi a hannunka Allah ka yi mana magani shi ya Allah ka kawo da zai ta a rayuwarmu baki daya ya Allah ka azurta mu da arziki mai albarka ya Allah ba ni azurtawa sai kai Allah muna roƙonka daga arzikin ka Allah ka ba mu arziki mai albarka ya Allah ka rahamu na asiri duniya da lahira Allah ka zama da kasan bijiyar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته